أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل تراتو أشكين وانا لتاسنا المعادبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na 68 tsakiya ya ce wa mimma ƙararrahu al'adibba'u wal mutafassisun anna mara da sukar ya zaharu fi sirri sittina na cizatan lid'afi adul al-bankariyar allazi la ya furuzu maddatan onsulin غير أننا نراه في هذه الأيام يظهر في سنوات الطفولة وذلك بسبب سوء التغذية الزائدة وهذا الوضع يشكل خطرا داهما على سلامة الإنسان وصحته وبالإضافة إلى أن مرض السكر والضغط وأسقام القلب أمراض يجدر التعافي منها ويصعب ويكلف علاجها فلا بد للإنسان الذي يصيب بهذه الأمراض أن يغير نمط حياته وأسلوبها إلى أسلوب صحي آخر يكون أفضل للجسم وأرخص تخلفة وذلك النبض هو التقليل من الطعام كما أخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما أن المنهجية واضحة فثلث معدة للطعام وثلث للشراب وثلث للتنفس فإذا طبقنا نظام التغذية بهذه الطريقة نكون قد ابتدعنا قد تعدنا من الأبراد ولم نحرم أنفسنا في أي وقت من تذوق نعم الله في هذه الدنيا ولا ننسى أننا بذلك نغير تدريجيا تصرفاتنا كلها ونحولها من عادات إلى عبادات ومن تصرفات عادية إلى اتباع وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلى الإنسان ألا يصل به الأمر إلى أن يكون الطعام وشرابه وهدفه في الحياة لأن أساس الحياة هو العبادة ويلزم لهذه العبادة القوة والنشاط والحيوية ولكي تتحقق هذه الأمور يجب على المرء أن يأكل ولكن دون إفراد ولا تفريط وإلا سيبتعد عن الغاية والهدف المنشود ولقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن المسلم يتناول دعامه في معين واحد بينما الكافر يتناول في سبعة أمعاء ووضع لنا المبدأ الأساسي لديننا في هذا الشأن في تشبيه جميل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الضيف وقت إذن كافر فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له بحليب الماعز فشرب الضيف وانتهى منه وذل هكذا حتى شرب سبعة أكواب أسلم هذا الضيف في الصباح التالي فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحليب ثانية شرب الضيف فأهدر له الطعام مرة أخرى غير أنه لم يشرب بأكمله وعليه آه وعليه آه قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل المسلم في آه معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء لا يؤمن آه لا يؤمن الكفار بالآخرة لأنهم لا يؤمنون بالله ومن ثم فإن غايتهم في الحياة الدنيا تذوق كل شيء والاستمتاع به والمعادة والشهوات بالنسبة إليهم فوق كل شيء فلا يجب أن يكون المسلم مثلهم عليه أن يهتم بدعمه وشرابه وتغيير الله في جميع أعماله وهناك مثال آخر عن مقدار الدعام عن ابن عمر رضي الله عنه قال تجشع رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاعك فإن عنا فإن آه كف عنا جشاءك فإن أكثرهم أكثرهم شبعا في الدنيا أدولهم جوعا يوم القيامة ما لا yana daga cikin abin da likitoci da kuma ƙwararru suka yi magana dangane da ciwon suga wanda a wannan zamani namu daga shekara 60 mafi yawa za ka ga ya bayyana a jikin mutane me fa me yake ake bayyana ce saboda a bankariyar ne da bankariyar da hausa a cikin kayan ciki ina lafta sai fa ko yawa matsar mama na eh da ranar ci bankariyar ita ce matsar mama ko yawa yawwa yayi gashi nan wanda yake fitar da wato sanadarin insulin to yace saboda iya lokacin ta samu rauni ba ta iya fitar da wato abin da ya kamata yace me yake faruwa saboda yace yanzu ma abin ya kai ga yara ma suna samu kanana saboda me saboda rashin tsarin cin abinci abinda ke ja wannan rashin tsarin cin abinci muna ta ciye-ciye anyhow in ji bature mutu wannan mutu wannan mutu wannan mutu ya ce yana cikin sanadi wanda yake kawo wannan ya ce wannan kuma yana sa hatsari a cikin rayuwar mutum da lafiyarsa gashi kuma shi ciwon siga da ciwon hawan jini da ciwon da ya shafi zuciya ya ce ana wahala wajen maganinsu sannan suna da wahala wajen warkewa yana da kashe kuɗi wajen maganinsu da haka yace ya zama dole akan musulmi ya ya to wanda wannan ciwo ya same shi to ya canja yanayin cin abincinsa zuwa tsari na cin abinci na lafiya ya zama wato mafi yawan wato ya samu wa jikinsa sauƙi yace wannan kuma zai haka ne ta wajen karanta cin abinci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana inda mun umarni shi da ma ba za hakan ba za ta faru ba yace saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana yace mutum ya kasa cikin sa gida uku yace ɗaya ya sa abinci ɗaya ya sa abin sha ɗaya kuma ya bar wa numfashi idan muka bi wannan tsari na cin abinci yace za mu zama da ikon Allah mun nisanta daga cututtuka da yawa sa'annan bayan haka za mu ba mu hana kan mutum abinci da Allah maɗaukacin sarki ya hore mana ba za a ci kaɗan kaɗan hankali a hankali wadda maganar da zan faɗa ba a cikin littafin ina tuna na taɓa zuwa malaysia sai na ga suna cin abinci sau hudu amma abincin kaɗan kaɗan bayan da muke cin abinci mu a nan kaga dai a noma za a ci a wasu uku ne ko mutum ya karya mutum ya ci abincin rana da sai na dare to sai na ga suna su shin abincin nasu sau hudu suke yi sai wani ya ce mun a ai wasu shida suke yi amma dai kowanne dan kaɗan kaɗan yawwa kaɗan kaɗan ta ake ban labarin wata tsohuwa tana da wani kwananta na cin abinci ta yi shekaru da yawa amma tana da kwanantan abincinta kamar na yara ƙanani in ba a samu su ba za ta ci abinci ba saboda sai ta auna daidai da wannan fa'ida ne in aka ci aka rasa kwanan ta yace wallahi kowa hankalin shi a tashi ba za ta ci abinci sai an je kasuwa saboda ba ta yadda ta wuce abin nan wannan shekaru ba to na da littafi to shine sai malam yace idan muka haka zamu nisanta kanmu sannan ba za mu hana kan mutum ni'imomin da abubuwa na ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da su ba ya ce kuma kada mu manta idan muka haka ba ma maganan wai muna muna yin al'ada wani a'a mun da muna bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga ga dadi ga lada ga lafiya ga kuma samun lada mun bar al'ada mun dawo ibada saboda muna bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama wato abin mun canza shi daga al'ada ya zama raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan musulmi yayi haka to shikenan al'amarin ba zai kai ya kai shi matsayin da abincinsa zai zama zai zama mutum ya maida kamar ya da rayuwa don ya ci abinci bane wace mutum ya zama kawai bai da aiki sai cin abinci wannan ba dabi'a musulmi bane yace dabi'a ce waɗanda na ma kafirai don su ne kawai suke rayuwa don su ci mu muna rayuwa don mu samu yin ibada ne yawa muna da muna da manufa don haka muna cin abinci ne don mu samu ƙarfi mu samu nishaɗi wanda za mu bauta wa Allah maɗaukacin sarki ba zai zama kawai rayuwarmu domin ka ga akwai wani rayuwarsu gaskiya cin abinci na in ka ga wani zai ci abinci awa uku eh ya dura wancan ya dura wancan dura yana ta ci abinci wani ma matsalaka ne amma ka ga abin da yake ci na eh za ka ga abinci da yawa da haka mutum ya yi tsari ya taimaki kanshi ya sama wa kanshi sauki ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu lafiya kaga ba zai wuce gona da iri ba in ba haka ba kuma sai zama manufa na mutum ya zama kawai na cin abinci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa musulmi shi yana cin abinci a ciki guda ɗaya ne wato tumbinsa shi tumbin musulmi da mai yake da tumbin arni hadisi ne cikin musulmi daban yake da cikin arni ga mu duka halitta daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi yace shi kafiri yana ci a ciki ciki har ciki guda bakwai ne tumbi bakwai ne yake ci amma musulmi a tumbi ɗaya yake ci an samu hadisi daga abi huraira yake cewa wani bako ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ba musulmi bane mazala sallallahu alaihi wasallam yana ba musulmi ba sai umarni a bashi nonon akuya aka kawo masa kofi guda ya kwankwaɗe ya shanye ana yana cewa ƙaro a ƙaro su da ya sha kofi bakwai washe gari kuma sai ya musulunta shi da san mutum ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau ma a kawo masa nono da aka masa kofi ɗaya ya sha aka ro na biyu sai ya kasa shanyewa sai ya kasa shanyewa bai shanye duka ba ainihin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sa yace ai musulmi yana ci a ciki guda ɗaya ne yace amma shi kafiri yana ci ne a ciki kuna guda bakwai wato cikin kafiri daban da cikin musulmi da ce akwai wanda Allah kiya ya taɓa yin kafiri da zai tambaye shi ya kama da kaga mu duk alhamdulillah ba mu taɓa yi ba Allah ya tsare mu to shine yace me yasa haka yace saboda su kafirai ba su imani da lahira kawai suna ga duniya za a ci da haka ba su imani da Allah ba da haka daga nan manufarsu ta rayuwa kawai shi ne wani ya ban labarin a nan garin abokin kasuwanci ne mutumin south yanan yana nan a nan garin a maitama ya ce suna kasuwa tare da shi suna business babba suke sai je gidansa ya samu ya tara giya waye wa ake ya kawo masa giya ma su biyu ta giya mai tsada ya ce masa shi musulmi ba ya shan giya ya masa ta yin zina saboda ya samu ɗan mata a gidan ya ce masa a shi ba ya zina wani abin wasu ya sa zaman da suka zo yi ma dai ya hargitse wai ya zauna yana ta kallon shi yana mamaki to me kake yi to me amfanin kudinka wai abin yana shi abin shi yana bashi mamaki shi kuma yana bashi kowanne yana mamaki juna shi abin da ya bashi mamaki har ya bar ma jama'ar ya zo kai shi yana ta mamaki wai me yi amfanin ma kudinka to eh a wai za ka gane lalle arne arne ne shi ya dauka ko a samu kuɗi a yi ta cin duniya eh saboda ita kawai ya sani to kaga musulmi kuma ya san ba haka bane yawa shi ya san kuma Allah ya bashi duniya to akwai manufa Allah ya bashi ne dan ya ji saukin samun lahira da ya nemi lahira ta cikin sauki da haka in ka ji abin da ya gaggaya masa ya ciya ma wace abin da ya bai yi ba kenan za abin ya zan shi yana ga shi ba zai iya haka da shi ba da haka yake cewa wato shi shi wanda yake su kafirai suna kawai rayuwa ne don su ɗaɗɗari daɗin wannan duniya da haka cikin su abu ɗaya yake sha'awoyi iri-iri fiye da kowane abu da haka amma musulmi bai kamata ya zama irin su ba ya kamata dai zai ci abinci zai sha abin sha don neman yardan Allah maɗaukakin sarki da ya samu ƙarfi ya aiki da ya kamata yi ya ce akwai kuma wani misali na daban wanda yake nuna gwargwadon abinci wanda ya kamata musulmi ya ringa ci hadisin ibnu umar yake ta wata rana wani mutum ya yi gyatsa ya yi gyatsa a gaban manzon Allah sallallahu sallama sai manzon Allah sallallahu sallama ya ce masa ka raba mu da gyatsar ka ba ruwan mu ka daina mana wani gyatsa a nan ya ce mafi yawan waɗanda suke yawan ƙoshi a duniya su ne suka fi yawan shan yunwa ranar tashin alkiyama na ƙara fada na yawa aka sarrafin shi ba an bari ma na karanta mu da yawasi mafi yawansu masu yawan ƙoshi a nan duniya haɗuwar hundu an yawon kiyama su da masu tsawon jin yi ran tashin alkiyama kaga ka mutum sai dan gwargwado ba ka daina cin abinci ba a Allah shi ne da ana ba wato bari duk sai ya cinye su na na dawa duk abin da bai ci ba sai ya harama akwai wanda fa in yayi buɗe baki aka ce sai asuba a wajen saboda bacci zai kama shi saboda ya ci ba zai iya tashi ba wai sha masu da asuba ake samu san ga wannan ba shi manufan azumi ma gaba ɗaya ba haka bane azumi fa yadda ka san sabis din mota haka Allah ya mana azumi muke yi wallahi yadda ka san mota na sabis su a shekara guda wannan watan da ka gani sabisin mutane yake yi duk abubuwa sistem na jikin mutum sai dawo numan da wanda aiki ya gaji da wanda duk a cikin watan azumi su Allah rahama ya mana da ya ce mu ringa azumi na wata guda na wata duk mai talla magana wani za ka ji ba su ba kaji kaji haka da su ya rigi na to gaba kun ji wata sabon lanta eh Allah ya bada lada Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa mu gyara raka hudu duk da cewa ba sai ka sake tambarar harama ba ba sai ka sake ko wani ka a hudu za ka kawo yayi yayi in har za ka samu wani masallaci ka zo masallacin da ya kamata ku yi sallah misali ka ga sun idar na eh ba libi ka canza masallaci kuma a daina latti na da rusa to ya danganta in ka zauna a kusa da mutum ya ce ko turare ne ya sa ko dai mawari yake wani mawari yake ai ina ne wata gida ba za a fada wani ma buroshi ne bai ba in ya ce wala dali yana kusa da kai ya ce amin sai ka ji hankalin ka ji ya tashi na to ka ba kyau mutum ya zama haka a cikin mutane ma ba kyau musulunci bai yadda ba kuskure ne ana son musulmi ya zama mai tsabta duk yadda ya kai da talauci kuwa wanke baki gyara tufafi na sanya turare duk musulunci ne umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kamata a ce ya zama haka sai idan mutum ya zama yana kusa da wani to in kada yi yadda ran shi zai ɓaci wannan in ya gane cewa saboda shi ka fita kun dingi gaba da shi kenan har abada a na gaya ma na tsakanin da Allah na eh ya gane cewa dan ya tsaya kusa da kai ne misali ka tashi a sallah Allah ya wari kun gaban da ku za a dade ba asali ba a sulhu to kai ma sai kai da hikima na yawa kaga in har ka san misali in tirarin ne kullun haka yake sawa ai kaga sai kaga inda yake tsaya sai ka tsaya wani waje ba tare da ya sani ba misali in kuma na nasiha ne misali sai kai masa nasiha a matsayinka ba a cikin mutane ba sai ka yi haƙuri amma idan misali yana buƙatar nasiha na yi sallah suka kira shi in turare ne aka ce da askiya wannan turaren naka yana damun mutane akwai turaren da za ka ji kamar na yan bori eh misali wani turaren ma ba za ka tarar da na wurdi ne eh za ka gaji ƙarfin shi ya wuce misali da kaga irin wannan zai damu wasu wallahu ala alaikum assalam ina wasa a sallah ne wanda dai kaga yana sosai sosai a sallah ai wasa yake a sallah eh ba kyau in shot shirin ne ma yake sa ba ga eh eh har ma ya taba ka ana sai taba ka ana sai taba ka ana ga mutum yana ta yi abin shi eh eh idan ka fitar da shi shikenan kuma ka gane sallah kake ko kakkayin ba za ka ji ba amma wani haka za ka gani haka haka haka yana sallah kawai ba kyau alaikum salam alhamdulillah Allah ya ba mu lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد ربنا ولك الشكر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين